Assalamu alaikum wa rahmatullah. A ci gaba da karatun wa littafi na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah. Muna dai karatu ne a matsalar da malin ya kawo dangane da hana mutum sauraron ko masu ilmul kalam, masu jayayya, masu musu, masu maganganu na zaurance dangane da abin da shafi addini. kuma za mu tashi da malaki yake cewa wa qawluhu fa inna istima'aka minhum wa in lam tuqbal minhum yaqdahu shakku fi qalbik ya'ani istima'aka ila al-jidali fi al-umur ad-dini min ha'ula'i wa in lam tusaddiquhum yusaru fi qalbika ko haka ne ko anan miki ai mhm eh malaka cewa saurararka mutum yana sauraron irin waɗannan mutane masu musu da jayayya a addini wanda mun karanta satin da ya gabata cewa sha'anin addini ba a yin musu a ciki ba a kuma yin jayayya ko jidali a ciki in abu ya zo daga Allah a cikin Qur'ani ko a hadisan manzon Allah ingatattu daga Allah ko daga manzon Allah sallama to sallama mar ake abi shi ai imani da shi ba wuri ba ne na tattaunawa da yin jidali a ciki har a maida koyon ilimin addini ya zanto ana koyon ta hanyar jaridu ko ta hanyar kafafen sun yada labaru kamar da yadda a yanzu mutane da yawa suke yi ba na ke koyon ilimin addini ba ana koyon ilimin addini ne a gurin malamai kuma a makaranta ina fata an gane in dai dan ka ji ne kadai a social media a yanko maganar wani malami wadda galibi da wahala ga an ɗaura wani abu dindi daga farkon shi zuwa ƙarshensa saboda yadda ake yayyanka bidiyon ko wani lokaci kuma ko da an ɗaura abun in dan ka saurara ne kaɗai abu da yawa ba za ka fahimta a ciki ba domin akwai abin da kake so kai tambaya a kai baka gane ba to amma wa za ka tambaya shi baya nan malamin da ya faɗi maganar to saka tafi da wannan irin fahimtar wala Allah ana cikin ɗaukar wani abu an zaftare a cikin ɗaurawar ko wani abu ya ɗanyi tangarɗa da ba haka ya faɗa ba amma kuma ƙarshe ka ka fahimta a ƙwaƙwalwarka to sai ba ka matsala ka fahimci addini a kuskure kuma ka je ka yaki a kuskure har ka zo kana yin musu da jayayya akan wani idan yayi wani abu ka ce a aini na ji malam wane ya ce kaza kaza kaza ku ta musu da shi ba ka ake ba yanzu to ba gurin koyon addini bane aka ce shi musulunci ba an ba wa hankali dama ya yi bayani a kansa ba ne a an ba ƙur'ani ne da hadisi dama su yi bayani na musulunci a nan gurin kuma ko ka gane ko baka gane ba dole ka yi imani ka sallama in har ya inganta Allah ne faɗa ko manzon Allah to shine sai aka hana ka taurara ire-iren masu musu a cikin addini yace domin jinka da su zai jaza maka ne ko da baka gaskata su ba yi usaru fi qalbika watatahawanu fiha fil mustaqbal sai zanto kana yin wasa ko samun rauni dangane da sha'anin addinin ka da zaka fahimta nan gaba malam ya faɗa baka za a gurin karatu ka ji a media ka ji social media ka ji a waye amma tunda baka wurin akai karatun me yiwa an yi tambayar da ba daura akan wannan shafin ba me yiwa kai da kake jin karatun a yanzu kake saurara a wannan kafar to ka ji wani abu da ya kamata kai tambaya akai dan a fahimtar da kai amma baya nan malam baka tare da shi ina fata an gane haka daga cikin abin da wannan abin suka kawo eh akwai yada da awa a ci amma kuma akwai raba mutane da falala zuwa makaranta wasu sai zauna a gida kan shi kawai sai tunda ana daura live ko sai na bibiya na kallo shikenan yace ai muna gani muna ji muna kaza sai ba da kake da wanda ya zo makaranta ya launa ba ko abun Allah ma ba ɗaya bane saboda shi zuwan da ya makaranta kadai ya zauna akwai abin da yake samu na darajoji da addu'o'i na mala'iku da samun sakina da mazala ya faɗa game da haka wanda kai baka samu ba sannan kuma shi za a faɗi wani abu bai gane ba ya tambaya a mara bayani a kai na fata kuna ganewa yau to shi ne malaki kawo a nan gudu ya ce li annahu idza kasar ko ihsasu qallal ihsas idan aka samu yawan jayayya da jidali akan abubuwa to yana jaza wannan abin da ake musu a kan shi sai a waya gari ba a ganin girmansa ba shi da ƙima ko tun da ya zama gurin tattaunawa ai me jaza wa 'yan siyasa rahin daraja idan mutane shine da suke yawan fitowa suna yin magana kuma kowa ma zai iya masa raddi daga maganar da yi wanda bai kai yayi maganar ka ba ko ka faɗa ya faɗa ba inda ka shiga layin siyasa ka rike wani abu da yake ganin dukiyar ƙasa ce ko tahi ce to in ka faɗi magana zai zo ta ƙarya kace haga suka wa gari ba su da darajoji a idan mutane masu daraja kuma ko malamin addini ne in ya shiga layin su ya mai da kanshi mai irin ɗabi'a ta su ta a yi magana ya yi raddi wannan ya faɗa ya raddi sai wa gari ya zama shirme tunda wani wanda zai maka raddi ba fi ɗalibin ma ilimi ba ne bai ma san me yake yi ba amma zai faɗi wani abu da ya ga dama kai kuma sai ka ji haushi ka ji bakin ciki sai kuma kai maka hau a buɗe maka kafa a sama kyamara sai kamar raddi haka zama shirme a ƙarshe na fata ana ganewa so duk yadda in abu ya arha ya zama banza-banza a cikin mutane hai ba da daraja a gurin mutane ko ko shi za ga a shekarun baya cancan rike aure ya fi daraja akan a yanzu saboda lokacin matan suna da karanci ana alkinta su kan ka samu ta yake aure haka sha bakar wahala sai sa duk wanda ya aura kuma baya saki yanzu kuma fa sun mai da kansu arha sun mai da kansu gasu nan akan titi a arha a waye a waye gasu nan sun tuka ko ina sai wanda Allah ya kebantar da su a wancan lokacin ba fiye da goma ma yarinya ɗaya mutum goma kowa zai kai kayan akwatinsa kuma ba za a faɗuwa za a ba wa taron ɗaurin aure kawai sai a ɗaura da wani a cikin mutum goma shi kenan taron sun shiga masifa ke a to masifa ce ma to kaga wanda kuma ya aure ta a lokacin aga da wahala ya wulakantar da ita saboda ta yi daraja ta yi tsada ta amma yanzu fa to haka duk sanda abiru cika kasuwa zaga ya kari ya abin nan ba ga suka faɗa masu harkar tattalin arziki suka ce idan aka tattalo kaya suka kasuwa to zai zama zai farahinsa kuma zai sauko san kayan ma zai ragu a gun mutane amma idan abu ya karanci a kasuwa san shi zai karu farahinsa kuma zai karu to haka ne abin to shi aka hana jayayya da musu addini ya zama kowa yana maganar kamar dai a yanzu dai gashi kowa ka taba shi ma malami ne zai ja aya ja hadisi ayar da ya ja ba ta da alaƙa da abin da yake faɗa fa amma saboda bai san ma'anar ayar ba kawai sai ba ta matsalar da yake gani ne kare ra'ayinsa kuma sai karanta mutane dage kuma kanta ana ce masa ya shek ya mu'allim ya baharul ulum ya mutafanni duk a ta zuga shi a banza Allah kiyaye yace kama ya kuluna ko qabla an ne an tadhara hadhihi ne eh fada'iyat wa ma yafuru fiha min aljidali fi ddini yace kamar yadda ada kafin wannan bala'in ya zo bayyana a duniya na yawan tattaunawa akan magana ta addini ko ina kowa ma zai faɗa wanda ya ga dama ada zaka samu kamar garin gashuwa ba ka wuce mutum ɗaya ne malami da zai zo tara mutane wa zai kamar haka sai dai wanda yake son karatu ya je gurin malami a zauna a kofar gidansa a zaurensa ya ɗauki karatu ya tafi gidansa zai wuce tun safa har magariba wani ba aikin da yake sakantar da mutane amma ba a fili ba ne kamar haka sai ɗalibin ilimi ne zai kai kansa gurin haka shi da ya kai kansa ya san mahimmancin abin da ya je nema yana girma malamin kuma yana bin abin da yake karantawa in an karanta masa layi ɗaya biyu sai ce ya isa shi da kansa zai ta maimaitawa gobe ya zo karatu sai ya maimaita sai ya bada kamar haddasu kafin a ƙara masa wani ke zaga wancan lokacin mutum ya karanta ahalari ya haddace shi amma na babban malami mai daraja kuma kowa na kimanta shi saboda ya kiyaye ilimin kuma yana amfani da ilimin amma yanzu fa haka yanzu abin ya zama haka malamin da ya kai amsa ya gama profesa ma yana bayani ya gama bayaninsa sai wani yaro ɗan tsallitso kawai ka ga mu zage shi ya ce ƙarya yake jahilin banza kaza kaza kaza saboda me babu darajar ilimi a cikin mutane saboda yawan tattaunawa matsalar ilimi ta yawa a cikin mutane kaga dan abu ya faru kwa daya sai an yi tabin manyan malaman gari kan a san fatawa kan abu guda daya amma yanzu haka kawai wani kawai ka ɗebi waya a barin tambayi ustaz wani kawai buga maka waya da Allah ne mai kuntin kaza kaza kaza kaza kaza kai kuma kana ji kamar an kimanta ka ai to ai an sani ikhtilaful ulama ai fi kaza haka kawai kuma kariya yake kuma kariya yake mai san kuma yawa wa ma da a ce shi ma gwani ne mun shi ma ya iya ta ai malamai sun ƙara sun sun samu saɓani in ka duba kamar malam kaza a shag wane ne alkaza alkaza wane ne yi ma ya ci ta bayanin da ba shi aka tambaye shi ba ma me wa amsar a ne ko a ma sai ta wani sharhi wani a ci shi ka a shi wani mai ilimi ne to shi na abin da yake so to sai mutuncin ilimi ya zube a cikin irin mutane kisa in ɗalibanka suna ziga ka to su kuma wa'ancan suna zagin ka to kaga an samu matsala amma a shekarun baya duk malamin addini duk inda ya je kowa mutunta shi yake saboda an san shi da gaske malami daga maganarsa da aikinsa karantarwa da kuma yin ɗabbaka abin karatun shi ne aikinsa ba haka yanzu al'amari ya zama abin da ya zama Allah ubangiji ya tsare imani to ce daga nan sai aka samu aljidal fi dini wal aqida ko kana al muslimuna fi hadhihi al bilad ala aqidatihim as salim yace kafin yaduwar zantuttuka da jidali da yaduwar maganganu da masu kiran kansu malamai yace a da musulmai suna kan aqida ce lafiyayya lafiyar aqida ta cewa ga tsarin shari'a ga tsarin tauhidi ga tsarin ibada ga tsarin mu'amala akan karantarwa a da ba wanda zai je magana ta malinta sai wanda yake ahali akan harkar karatu ko ba ruwan kowa da shiga hurumin malamai daga abu ya faru da gurin malamai su yi jawabi kuma suka bari kowa sai ya gamsu sai ya yadda haka ake zaune a da amma yanzu al'amari kowa ma malami ne haka kawai ka tafiya na tarika yawwa ya shek dan Allah tambaya dama nake da ita tambaya kake da ita na taho uzuri na kuma ka ganni a banza arha bari kawai ki amfani da damar ki amfani da ita haka ba daga cikin maki bakari yake ya kace masa Allahu a'lam kai ka wuce in kaka baka bata baka ci baka boye ilimi ba da ya san mahimmancin ilimi zuwa zai samu malaman a zaune a gurin zamansu sai ya kawo matsalarsa kamar da in baka da lafiya zaka je asibiti gun likita ka bi layi ka yanki kati ba haka ake ba shine tsarin malinta yi ka je gun sai kai bayani sai malam ya ma bayani amma haka kawai a uzurin sa kan titi kawai sai ritare ka da Allah ya shek musu muke da Allah yanzu ka ji maganar fa kai kuma da yake banza ne baka san me malintar ba ma wai kuma ka tsaya eh to ai kai yanzu abin da ka faɗa da wannan shikenan kuma musu fa suke asali fa kuma ka musu bayani to ai ko ka faɗa ba za a yarda ba tunda ba ilimi ake magana akan sa ba saka ce a Allah wannan ku je gurin manyan malamai mu almajire ne ko sai ka wuce ka amin khalas Allah ganar da mu sai to musulmi suna zaune akan aqida lafiyayya a wancan lokaci ba su da wata matsala kowa yana cikin taitayinsa babu ganin abin nan mutuncin juna walaisa indahum shukukun babu shakku game da addini a cikin musulunci a lokacin wala ko ne ne wala auhamun babu kuma wani wahami a kawo wani rudu a karanta muku a kawo wani shirme a saka a cikin mutane duk a lokacin babu kowa ya tsaya a matsayinsa kawai za a zo a yi sallah in karatu za a je akwai malama je gurin su karatu an san a anguwa kaza wani malam wani shine malami a anguwa kaza wani shine malami duk an sani a lokacin amma yanzu kowa malami ne an shiga rudani an shiga afham kawai kowa sai ta kawo abin da ya ga dama yace wala ahadin yatajarra minhum an yatakallama fi mas'alatin min masalid dini ba a samu mutum daya a cikin awamun nasu yan gama garin mutane da zai yi karfin hali ya zo magana ta addini ba a yi in dai mutum ba malamin addini ba ne a wancan shekarun baya magana ta matsalar addini amma a yanzu duk inda ka so da matsalar tambayar a ta addini sai an samu ɗan karambani ya gama ha islam ya iya ɗan larabci ɗan cikin cokali kawai ya ɗauki kansa shi ma shakul islam duk abin da ka tambaya sai ya baka amsa akai duk abin da ka tambaya a gare ganin ka san ma shi mahaukaci ne kawai fatawar da sai manyan malamai da suka amsa sunan malinta za a je a yi wa shi kuma ya buɗe kansa ƙofa a yanzu a tambaye shi kuma ka tambaya zai bada amsa saboda yana ganin cewa ya ɗan yi har islam ɗinsa ko ya karanta islamic studies ɗinsa yanzu ya gama ya samu phd ya yi wayo shi kenan shi ya zama kowa shehun malai so sai aka shiga cikin musifu suke ta halaka mutane kyau ya ce aka samu shi koko ne ya ce ba a samu cin ɗaya da zai magana kan asha'ani na addini bal yarji'una fiha ila ulama'ihim suna mayar da duk wata matsala ta addini ne zuwa ga malamansu idan abu ya taso na addini to sai a ja tambayi ina malamanmu na masallacin nan su limamai ta zagon su a yi jawabi malam wani mai hukuncin kaza amma yanzu abu kawai da zai faru a cikin kuna zaune ya ce shurin abin ku ya halatta ma kuwa sai wani kida ce eh to zai iya halatta haka kawai haka kawai eh to me zaka ci halatta ah to ai sabo kai ba zai faɗi wani abu da yake ganin haka ne kuma sai ya zaman sa kai fuska shi kuma ta ce eh kuma fa haka ne kawai shikenan huci wanda Allah ya kira musulmi da cewa idza in za'ahum amru min al-amni aw al-khawf yati adha'u bihi walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum idan wani abu ya faru da musulmi a kaida shine to sai ga awamun nasi kawai su rika yada shi ai gashi nan kaza ne ai ina ga kaza ne ai ina ga ya halatta ina ga bai halatta ba har wannan duka ba ilimi bane ai saboda ilimi shi daga ka dalili kuma karɓaɓɓe a duniyar ilimi shi ake cewa ilimi ai to salati da in abu ya faru da ku shine ku mayar da shi gurin manzon Allah abu fa ake ga fa ma'ana a yanzu manzon Allah baya ra'e to dawo da abin cikin hadisan manzon Allah akwai hukuncin sa idan ba za ka iya gano hadisan ba wa ila ulil amri minhum daga ne malaman hadisi ya maka bayanin hadisi malam ne kaza da yake faruwa sai malam ne maka bayani sai kaga an fito maka da matsala a cikin sauki tunda shi ahalin abun ne Allah ya hore mar ya karanta kaga sai baka amsa cikin sauki sai ya samu fita shi amma yanzu ba haka ake kowa da malamin sa kuma kowa da wanda yake so kuma kowa in wani malam ya faɗa ba ra'ayinsa ba sai kai wannan malama na fani fa dan siyasa ne biya baya burge ni haka kawai zai ce baya burge kaga daban abin da ya faɗa kuskure ne kuma daban amma tun da kai ne baka san shi to shi kenan dai abin da ya faɗa kawai kawai ga condemn Allah ke to haka an samu rudani ya shiga cikin mutane kenan yace ammal ana amma a yanzu fasaratul umurud dini mahallul jidal sai mai da al'amarin addini gurin yin jidali gurin yin jayayya da musu abin addini fa ba fa abin siyasa ba ba abin bol ba fa abin addini matsalar addini sakamata kuma harka ta musu da faɗar ra'ayinka to kai menene ra'ayinka ko sai za a samu mutum a bakin titi ya kasa kayan saidawa ya za a ce masa wai yanzu menene ra'ayinka ganin cewa me yake ja mutuwa aure a cikin mutane to yanzu ne shi ahalin ya kawo matsala ne aka wannan abu wanda shi ma kansa virus ne shi kansa ma virus ne shi karan kansa ma to haka haka muke tafiya yanzu duk a cikin rudani kawai to kai me ra'ayin ka game kaza shi kuma addini ba ra'ayi yake dauka fa kana da hujja me hujjar ka dogaran ka akan abu kaza menene ya faɗa ilmance sai ka fitar da bayani na ilimi ingantacce a rubuce gashi kowa ya san shi sai aka tsata aiki da shi yace amma da ban addini abin jidali yace wal akadu ko war raddi aka mai da shanin addini cewa in kaga dama ka ɗauka in kaga dama ka yi raddi haka yanzu ake yi a faɗi matsala guda ɗaya in kana bibiya ka ga mutane wannan ya ce dade ne ya faɗa wannan ya ce ba dade ba ne sai a kwanaki a ta wannan abin a social media a ta yi wa juna rudud kawai iri iri ko ba na ilimi ba kawai na jahilci na kundin kai to haka an walakantar da mai ilimin addini saboda asali karatun boko shine ke da wannan tsarin ka faɗi abu ɗalibin kai talenjin ɗinka ya kawo kuma dalilansa da referensu ɗinsa in ya fi ka hujja sa karɓi nashi amma karatun addinin musulunci shi ba haka bane abinsa shi ana so a kawo dalilai ne na ƙur'ani ko na hadisi ga kuma dogara su ne manyan malaman da aka yadda su ne malamai a tarihin musulunci ga sun goyi bayan abin da ka faɗa malam wane ya fasara wannan ayar da wannan abin da nake faɗa haka kenan ba ra'ayina bane nashi na kalla nake fassara muku da shi da Hausa kawai yanzu shi kuma bayaninsa shi ma da yi sai arka bibiya ya tike ya ji gashi kan sahabi kan manzon Allah shikenan kalas ta dauki ba ya zama ya zama hukunci kya to da haka ake zaman lafiya a duniya amma yanzu abin ya zama ba haka bane an mai da harkar addini ta zama debate kawai shi kuma debate asalin sa ba ana yi dan ɗefe ka da ɗaya bane ko da fi shi gaskiya a ana yi ne wanda ya fi zalaka ya fi iya magana kawai ya cinye ta hanyar iya jero zance da kuma jero hujjoji ko da wancan ya fi ci hujjoji masu kyau misali a zo a ce education is better than money discuss kuɗi a ilimi ya fi kuɗi kai bayani kai kai supporting kai kuma kai against ba haka ake yi ba shine debate ayi ko ba yi bane kagan Allah ya hankali ne ana hada ilimi da kuɗi ai ba za su haɗu bayi kowa ya san wanne ne ku daraja to amma a layin dibir kuma ba haka bane Wan- in wanda ya dauki cewa kuɗi ya fi ilimi mahim a- amfani in ya kika iya jero hujjoji sai ya cinye dibir din kai ka faɗi to shine boko kuna ganewa to addini ko ba haka bane ba iya zance ba azanci bane musulunci a hujja ce musulunci ƙarfin hujja shine abin a karɓa ba wai iya zero zance da zalakar magana ba ba da shi ake amfani ba dole ka kai kake da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi kai tsaye to sai karbi naka sai wancan kuma bar masa nashi to sai aka mai da sha'anin addinin musuluncin ma an mai da shi kaman tsarin can da ake kansa na boko shi yasa kaga ilimi sai lalace lacin mutane amma in baka ba ce malamin da ake ce masa malami a ƙasa wani ɗin tsililin mutum marar bai ba shi an gwasa ba san shi ba zai iya zagin sa kuma addinin musulunci kaga ai an shiga matsala kenan to Allah tsare imanin Allah tsare imanin ina miki yace bal eh wa hurriyatur ra'ayi aka mai sha'anin addini zama kamar yancin tunani shine kamar da mutum kowa ya faɗi ra'ayinsa an ba kowa dama ya faɗi ra'ayinsa haka aka mai da addini a yanzu kai ka ce kaza halal ne shi kuma ce a haram ne shi ra'ayinsa so so so kaza kaza kaza kaza ba fa aya da ka ko hadisi ba in ma aya ce zai ka ta ne based on kare ra'ayinsa ba wai yadda aya take da ma'anar ta haka manzo Allah ya fasara ta ba dan ta bashi kariya a ra'ayinsa sai ya murda ta sai ka hujja da ita kuma sai ya faɗa abin da ya ga dama to haka an mai da addini kamar wani harkar siyasa kamar harkar abin nan eh, debate din sai ce ku ce ka faɗa in faɗa to a cikin musulunci babu wani yace kama yaquluna kamar da suke cewa بسبب هذه الفضائيات ال- eh, الجديدة كو الخبيثة كما suke faɗa dai saboda samuwar waɗannan kafafen yaɗa labaru ɗin da yawa wanda suke mu- alkhabith ne su ma'ana abu ne mai muni wanda ya lalata tarbiyya da kuma aƙidar mutane fitowar waya da abin da ya shafi babbar waya android ai mu a je- in ka kalli da ake rayuwa alherin da ya kawo kaɗan ne sharin da yake ciki ya fi alherin yawa. Na fata an gane, ta haka ya lalata ya mai da mutane cigaban mai shiga rijiya ke. Tana ganin ka ci gaba amma kuma a ɓangare guda an kashe ka ne baka sani ba. A da, duk mai son karatu zai dawo daga gidansa muna mun ba da misali ko, ta hawar da kake aikin lada kake yi. Ka zo ka zauna kana ji lada kake samu. To yanzu an ɗaura maka shi layi, sai kana kwanta ɗaki yana kallon kayan shi. Wanda yake kallon mafakin. wani ma an ya gaba zai ba kawai ya ture sai ya kalli wani abu da sai ka ga wani abu ne haɗin ya kama ƙwaƙwalwarsa kafin ya an kare ya dawo ya ɓata lokacinsa a kallon wani abu da ba mai taimakon addininsa ba bare kuma taimakon duniyarsa duka babu a ciki to kaga an ruɗe mutane wanda kuma wanda shine kaɗan ma daga cikin sharinta kenan sauran kuma da makan bala'insa ai ba kaɗan bane Allah tsare imanin yace fal amru kadirun jiddan al'amarin dai mai hatsari ne sosai kuwa yaqulu qa'iluhum wani daga cikin su yana cewa hadhihi mas'ala sai kaji mutum ya ce ai wannan mas'alar fi hakilafun wal ulama'u yaktumuna hadha anna sai kaji ya ce ai wannan mas'alar fa akwai sabani a cikin ta malamai ne suke koye mana ba sa bayani haka zai faɗa maka haka kawai zai faɗa ce ai babu wani abu da ka san babu kilafi a ciki to dan ka dawo gurin malamai da suka san sunan malamai din menene ikhtilafi kuma ikhtilafin da ake samu ma wanne ne ake lura da shi akwai da ko an ce wasu sun yi ikhtilafi ko kula su ba za a yi ba saboda ma an san su waye su ba mutanen kirki bane to dan ya saba wa fahimta kaza wa zai kula shi ma ina ruwan ma wani da magana sa dai ba ruwan kowa da shi saboda ma an san da ya sa gaba ta maka da a ai malamai sun ka sun yi sabani a wannan matsalar saboda haka duk wanda ka ɗauka a guda biyu da dai ne ai ba a samun haka ai ai ba zai yi ba kenan ai ai ba zai yi ba ai abu guda ɗaya ne a ce kuma duka da dai ne duk wanda ka ɗauka a biyun ɗaya da dai ne yana da wahala a addinin musulunci dole ɗaya ya fi ɗaya hujja to a nan sai ka nemo a cikin su biyun wanne ne ya fi ƙarfin hujja zancensa sai ka ɗauke shi ka aiki da shi sauran kuma sai ka jingine ka rabu da shi shine ka kuɓuta to kaga dai an shiga dai masifa ga tanin ko yace fa haza yaqdaw fi nufusin nasi to haga irin wannan maganar sai jefawa zuciyar mutane da yawa rashin yadda da maganganun malaman addini in har zai ce maka ai duk abin da kai suna faɗa malaman nan fa suna ɓoye wani abu ne amma asali akwai fasaɓanin malamai game da fatawar fa in kai ka ce wannan fatawar ta haka zace to zaka samu kuma wani malami shi ya faɗa aka san wannan to me yasa ba su ɗauko na wancan ɗin ba su ba ka kai amfani da shi haka daga nan ya cusa maka shakku a zuciyarka to daga nan aka yi magana sai ka cewa to wannan maganar ittifaki aka yi ko kuma akwai sabanin malamai hakan da sai ka ya zaba tukunni ke to daga nan ka shiga kuma cikin rudani sai dan Allah ne fitar da kai Allah tsare imani eh yace al ulama'u ya'lamuna al kilab to su malamai su suka san kawai me ake to a iktilaf din ma'ana wanda ya sunan malinta yayi karatu da gaske shi ya san menene ake cewa sabanin malamai akwai abin da dan yazo aka ce ba a ma cewa malamai sun sabani akan sa saboda wanda ya sabanin a duniyar ilimi ba a lissafa shi a ciki to dan me za a dauki maganar sa kuma ina fata an gane saka kai ba sa kula maganar sa dan an san waye shi ina ya fito ina kuma zai je to amma sai fa wanda ya san shi malamin gaske ne ya ce walakin ko nani hmm la yubayyinu hulin nasi sai dai ba sa faɗa mutane inna ma yubayyinuhu fi ma bainahum suna faɗar ne irin waɗannan matsaloli tsakankanin su akwai matsalar da idan malami ya fito a irin wannan karatu da karatu kamar haka ya faɗe ta a cikin irin wannan ga yana ɗauka a waya ga mutane suna ji iri iri to suka ga a madadin ya kawo mutane shirya to ya jefa musu kuma saɓani da bala'i a cikin zuciyarsu kuna gane abin da ake nufi akwai ilimin da ake karantar da ɗaliban ilimi aji aji kamar da ake yin aji aji a kowace irin makaranta haka wanda ake karanta dan aji daya ba shi ake karanta dan aji biyu ba abinda dan makarantar primary ake karantar da shi ba shi bane a secondary in ka tafi kuma jami'a ba shi za a karantar da kai ba da ka koya a secondary dazu ko jiya ilimi mataki mataki ne akwai abin da ka faɗa wa mutum a matsayin dan farkon ɗalibi a yanzu kamar da dan ya shiryu rudewa zai na fata an gane gigi cewa zai saboda ƙwaƙwalwarsa ba ta nuna ba ba ta kai ba ko Allah jikan ɗaya daga cikin malamanmu da ya rasu wata ran ana karatu sai ke cewa ake tambaye sa wai me yasa za ka ga mutum gashi nan an nuno a Saudiya limaman harami suna sallah ga 'yan sanda da sojoji a bayansu su ba sa yin sallah wannan wanne irin abu ne haka ana ta faɗin wannan abin da ko sai dai dariya da yake su sun san abin to wani bayan za ka musu masa gane a lokacin kawai sai shi wace ta wani sani ba a bar magana ana nin sallah ka kes ɗin boko haram za a je ɗan agari dole a bakin masallaci da abin ɗiɗɗinsa tanso ɗin nan ko ba ka ba ne in ka zo wucewa ya tansa naka in kai ƙara ta cire aljiwanka a gani in bai ba ta ka bar anguwar ma ko ba ka ba ne kuma kowa sai ya yadda ɗan agaji ya aikinsa har ma idan babu su ba za a yi sallar ba sallar juma'a kusan kwana ake a filin juma'a ana ta kula da tsaransa bare a ce za a yi iji gobe haka suke kwana suke yi kuma ana sallar su ba za su yi barin su kare lafiyar mai mutane ko ba haka bane sai da abin da so yanzu kun amince me yasa waɗannan ba za su yi sallah ba amalan dan su kare mutane su to irin shi ne ake a Saudiya amma kai su sun samu abin sama da shekara 100 da wani abu da suka wuce to sun dauki mataki akan abin kai baka san shi ba yanzu ya zo garinka to kun kai yadda cewa ya halatta ai amma da an faɗa maka a lokacin zaka ce ai su arna ne mutum ba zai sallah ba ga shiga Ka'aba haka ne zai ce maka saboda zahilcin sa to shi sa ilimi ana bin sa ne mataki bayan mataki na fata an gane akwai wanda ka karantar da shi abu yanzu ka faɗa masa abun rudewa zai a madadin ya hire ma haukacewa zai ya kare ta abin da kake faɗa ma amma kamar an tafiya a hankali da kansa da zo gurin karatun kuma sai gane ah ashe kaza ma kaza ne kuma yanzu lokacin baya bu damuwa ya karba abin ya ga domin kwalwa ta kai ilimin sa ya kai to shikenan kuna ganewa to shine ake tafi da matakan ilimi shi sa malamai suke ya kamata dole sai ka fahimci irin wannan in kana karantar da mutane irin haka akwai abin da ba za a faɗe shi farar dagon mutane ba ba haka to a tashi ba sai jaza al'umma masifa kaga matsala ce kwaya ɗaya wadagun malamai ba abin ta da hankali ba ce an jima da zuciya ta amma ta cika kuma duniya ta ta yaduwa wani a karkashinta ma har yaje kafirta bai sani a ga an samu sifa kuma ta shiga mutum kuna gane abin ba to Allah ya samu dace hmm yace al ulama'u يعلمون الخلاف ولكن لا يبينونه للناس إنما يبينونه فيما بينهم هو إيه ويبحثون فيما بينهم suna bayanin shi wannan saɓanin na malamai ne a tsakanin su ya su ɗaliban ilimi na gaske matakan malinta sun kai kuma suna yin bincike akan wannan matsalar tsakaninsu ta to na ga abu kaza ni me kai kana da wani bayani game da wannan matsalar sai a ji a ɗaukar tafi a dudduba ce eh ai ga littafi kaza ga malam wani ya ce kaza a tafi a tafi a tafi har a ƙarshe a samu matsala guda ɗaya da za a ɗaura al'umma a kanta su zama sun kubuta. Domin suna haɗa malamin addini da likita, saboda sun fi kama da juna. Duk likitan duniya za ka samu har ya mutu inda ƙwarar likita ne, har ya mutu kullum a karatu yake. Kullum ne, saboda cuta tana canja, da tana rikida daga lokaci ba lokaci. Yanzu maganin da aka sha na malaria shekara goma da ta wuce, in ka sha shi an dai ba zai maka magani ba. Saboda yanayin weza da kuma shi kansa sauran ya canju ba zai kashe dafinsa ba a jikin mutum a yanzu su daga ya yi a ta bincike kullum ta ga likita kullum a cikin karatu yake kullum a bincike yake ta ga likita galibi ba shi da fara'a likita galibi yana da ɗan faɗa likita galibi yana da halayen da sai shi kawai ka gane saboda baya mu'amala da mutane yawan surutu da sauransu to malamin addini kamar haka ne kullum akan bincike ke ya za neman al'umma mafita akan matsala ba wai sai abin ya zo ake zo a yi bincike akan sarfa ka karanta dama yana na ka aji daga ya zo yana faɗuwa zaka ji kawai ta shiga ga inda yake sai ta hankalin sai afanci to yau mutane kuma jawabi akan sa ba zai tada maka hankali ba ina fata ana ganewa ya suka ce su malamai suka ce wai kayi karatu tun kafin a mai da kai malami idan ba kai karatu bai da ka naɗa ka a malami to ba za ka iya karatun ba ko ta'allamu qabla an tusawwir ku nemi ilimi ku yi karatu tun kafin a baku shugabanci tun kafin a baka jagoranci sai da madama ka taso a karatun kullum amma in haka kawai aka baka nada ka aka baka kujerar wani malami da ya mutu kai baka karatu ba to ba za ka iya ba domin an riga na daura maka girma ka zama babban malami so gun wala ka je karatu sai ka je kaman ka gafi kowa ma a garin naku haka daga nan ka shiga masifa shi kuma ilimin addini ba a masa haka kullum akwai wanda ya kamata aka tuntube shi abu ya fita so maka ni a matsala ka zan nan sai ka kira wani daga cikin ko abokanan karatunka ko malamanka ne sai su maka bayani ka je ka same su sai a ce maka ai wannan abun mantawa kai kaza kaza hadisi kaza ne fa kaza kaza a eh haka ne sai ka ta dawo in ko baka sani baka ce sai a fahimtar da kai shikenan ka kawo rai to malamin addini kullum in dai rabbani ne to aikinsa kenan karatu ne ko da yaushe ya ka samu kullum ba shi da lokacin mutane da yawa bai suka yin hira ba sosai da haka ya ce li annahum ko ahalul lizalika saboda su malamai su ne ma'abutan haka ma'ana ma'abutan su yi bincike su gano matsala kuma su bayyana mutane ya ce amma innahum yaktumunahu linnasi yadhkurun linnasi wal manabir ko amma wasu suna fadar sabani kowanne ga mutane ana faɗin shi a ko'ina a karatu irin haka a kan mambari ana hudu ba a yi haɗa magangana masu sarƙaƙiya to wannan ba aikin malamin sunna ba domin raba kan mutane zai ya za ga duk masu kawo rudani a cikin addini za ga galibinsu to ba cikakkun malamai ba ne malinta kala biyu ce akwai wanda kawai samu karatun ne ta hanyar ilimin zamani tsarin syllabus ya je ya yi digiri a abu kaza ya yi masters ya yi phd yanzu professor ne da yana samu ai na fata an gane to ba zai taba zama daya da wanda shi kuma ko yayi waɗancan amma asali yayi karatu a gun malamai a zaurin rikan su yawo malam wani kaza malam wani yayi abubuwa da yawa da su tukunne zo shiga wannan tsarin na zamani zaka tarbiyyar su ma ba ɗaya bace saboda shi wancan aji koyi karatun tsarin koyon karatu kuma aji to akwai wani abu na ji da kai a cikin sa na ji da kai a cikin sa ko babban malami Allah masa rahama yake cewa suna aji a zaune ana karantar da su sai wani malamin sa karanta tafsiri duk abin da malam yace malamin yana karatu kowa yana jin dadin karatun sa saboda ya kware ya iya sai shi ya tashi wata da malamin ya ce wai malam kai ni menene maraji dinka ne a gun tafsiri in kana tafsiri wani tafi kake dubawa ka zo ka ta mana jawabin nan sai ta masa littafin tafsiri kaza da kaza da kaza sai ga su tafi kamar guda ko hudu da yake mai hazaka ne kawai sai kuma je neme su yake ta bibiyo su suma yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai aka waye gari idan ana da madad tafsiri ta wannan malamin shi baya zuwa saboda ya wai ya haddace komai din malam kenan a ce malamin yana kula da shi yana kula da shi saboda mai hazaka ne idan yana aji shi kuma duk abin da za a zo na matsaloli aka tambaye ɗalibai to shi zai jawabu ne malamin yake gamsuwa saboda Allah masa hazaka sosai baya gani sai wata ran ya ce a nemo shi ina kashe gane wani to da san zafin kan ilimi da karatu sai ce to mallam kuma zan zo ne halatta ka bayan na san bayan na san tushen karatunka sai malamin ya ce masa la wallahi ko ɗigo ɗaya a cikin ruwan kogi baka ɗauka ba haka ya ce masa ya ce ko ɗigo ɗaya a cikin ruwan kogi baka ɗauka ba da sauranka za ka sai ya dawo to dai ya dawo kuma za ka ƙara buɗa masa tunda an san mai hazaƙa ne kuma da gaske ya to ai ba a yin haka dama ce da gangan na gaya maka wannan littafin da gangan na gaya masu don na gaya ya za ka yi da su yace amma a cikin ilimin tafsiri game da ni bayan alfahari wace ko ɗigo ɗaya baka ɗauka ba da haka ka dawa ƙara karantar da kaka je karantar da mutane shikenan sai da ko saka shiga eh to ai su malamin suna ai bayan zafin kai me manufasa shine ku gane addinin ku yada shi haka yake so ai malamin suna shi ne kullum ya koyar maka kai maka koyar haka yake so saboda a yada da'awa kuma a cigaba da samun lada to a shi ne ba ma Allah ka ji ana zafin kai a karatun mutane ai babu Allah a ciki ta samun suka ce malamai ma duk hanyar da ake bi a samu lada a duniya bawon ta kai yin da'awa muhimmanci saboda ce ba ta yankewa har tashin duniya ka karantar da mutum ɗaya ya karantar da mutum biyar shi suka karantar da mutum goma sun karantar da mutum ɗari har a waya gari kusan mutum miliyan suke amfana da asalin karatunka to haka kullum kana samun ladaki kuma waɗannan ba su ƙare ba a duniya wannan ya mutu wannan ya ku haka za ta tafiya har ƙarshen duniya ina fata an gane amma duk wata hanya da ba wannan ba tana ƙarewa in ka gina masallaci yanzu masallacin san namu na da yanzu wanda suka gina shi ba an an yanke ladan ba kuma an riga an yanke ai to sun riga sun mutu misali ai babu wani ladan kuma ya tsayar an tsayar an dana sallah ta yayi kowa za su ga wata sabar kun gane in da ka bari na gari yana maka addu'a sai shi ma ya rasu kaga yanke amma an ka karantar da al'umma addini fa shi kuma ba zai yanke ba ya saka ce da ta fi komai muhimmanci addinin musulunci yasa addinin da ka je ka koyi ilimi kuma kana karantar da mutane sai ka ci gaba da samun lada har tashin kiyama yasa manzo Allah ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam domin shi kawo komai na alherin kuma kullum ya ɗata ki a duniya. Ina fata an gane, to da ka yi cewa kaga ajin su malamai suna faɗar irin wannan abin wa alal manabir har akan su wani mumbari wa fil ima ko mafili ne wa fi idaatin ko akan kafan yaɗa labaru irin waɗannan na midiya ɗin ya faɗa a yanzu zakara ta zama arha mutum kawai ya je zauna a falo ko shi kaɗai fa ba fa makaranta fa shi kaɗai ya kafa kansa irin wannan kyamara sai ɗauki kanshi da kansa ya tara tafai jingim ya ta bayanin waɗansu abubuwa ba ɗalibi ko ɗaya a gabansa sai saka akan shafinsa shi ke haka suke yanzu ɗinsu ya tafi ɗan ƙirƙirar waɗansu abubuwan da sun saba ilimin mutane da kuma ƙwaƙwalwarsu da kuma sun saba ma ƙida sahihiya ɗin makanta me yasa zai faɗi haka dan a zo a san shi suka ce larabawa akwai ƙa'ida guda ɗaya in kana so a san ka a duniya to khalif ka kawo abin da ba a san shi ba wanda aka saba aƙidar mutane to yanzu a santa khalif tu'raf haka suka ce yanzu idan ka zo ka ce ai asalin sallah ba gabar za a kalla ba kudi za ana kalla in na faɗi wannan yanzu na faɗe shi na yarda da shi na faɗa na ce haka ne to kafin sati ɗaya tun Najeriya ya koya sani kun gane saboda na kawo abu sabo za a ta kawo bayanai a shi kenan to wani kuma abu ne ka so a duniya kenan a san shi to shi ne khalif tu'raf to irin waɗannan akwai abin da ba a faɗansa a irin waɗannan kafafen yaɗa labaran duk malamin da ya san meye malinta akwai abin da idan ya zo sai dai kawai a karanta a wuce to idan ɗalibin ilimi ɗalibi ne sai bi malam ɗin gida sai da littafinsa sai a mar bayanin ilimin ba ɓoye mar aka yi ba haka shi ya sani kuma an san ya damu da ilimin amma haka kawai a wamun nasa ka faɗa masa ka tashi sai su ringa yasa ma editin abin ba ka suke bayan samari sai a editin abin magana kwaya ɗaya ga an edita ta malami ita a ta haɗa ta kawai magana kwaya ɗaya ko biyu daga short bidiyo short bidiyo suke ta ɗaura to a nan me za ka koya na ilimi a ciki sai ruɗani kawai Allah tsare imanin eh ya ce ina ne ya ƙuluna almas'ala fi ha kilafun wa fi ha aƙwalun ha za fihi tashkikun fiddini fala ya juzu su rika cewa a ce wannan matsala akwai saɓanin malamai akwai ai waɗansu shakkoki da wasu abubuwa a ciki wannan bai halatta ba addini in kai malamin addini ne in abu ya zo da matsala to sai ka kalli duk maganganun malamin gaba ɗaya karanta su dukansu duk sai ka bi su za ka samu wata matsalar ƙwaya ɗaya malamai sama da arba'in sun yi magana daban-daban a kai to dan kai ɗaliban gaske ne na ilimi duk sai ka bi bayanan su sai ga a cikin su 40 din nan wanne ne malaman gaske magabatanka suka rinjayar da maganar su cewa su suka fi karfin hujja dan malaman sunna haka suke za su ka duk maganar malaman gaba daya a littafin su sai su to amma wanda yafi karfin hujja aqrabu lis-sawab sai su maganar kaza saboda hujja kaza kaza kaza kaza haga an faɗi cututtukan kuma an faɗa maka magani na fata an gane kaga daga nan to in kai ɗalibin ilimi ne ka zo yanzu za ka yi bayani akan matsalar nan to ba ruwanka da wa'ancan maganganun tatin taran fa ba za ka faɗe su ba kawai wannan ɗaya da take akrabul sa ka faɗa mutane shikenan kun gane amma zan ka ce ai mas'ala ce wadda fiha khilaful ulama ka faɗa ba an ka abu haka malam wani ya ce kaza kaza kai ta lissafowa wanda a nuna kai ka iya ilimi to kai za ka tashi mutane duk sun shiga cikin ruɗani baka an karaba kawai ka faɗa musu asalin sahihiyan zancen shi kenan ƙwaya ɗaya aka kawo ce gurin ko to haka ake tafiyar da karatu amma mutum baka zauna gun malaman gaske sun karantar da kai yadda ake da ba sai ka ja mutane matsala ya ce wa qawluhu ma kanat ko zandaqa qaddun wala bid'atun wala hawa wala dalalatun illa min al-kalami wal jidali wal mira wal qiyas da yake cewa ay li annahu yaqdahu al-majal lin-nasi lil jidali fil umuri din yace ai ba a samu zindikanci da yaduwar bid'a ba da bin san zuciya da bata ba sai ta hanyar malaman ilmul kalam su suka kawo jidali da san zuciya da kuma kiyasi domin duk wannan abin da muka ambata da jidali jayayya da musu da kiyasi shi yake jawo bawa mutane dama su shiga yin musu akan sha'anin addini na fata an gane to sai ga an shiga cikin rudani shikenan yace wal qiyasu shi abu da ake cewa kiyasi ya ani kiyasul alfasid akwai kiyasi wanda ke fasidi ne kwata-kwata ma shi malaman masu ilimi ba sa ma ɗaukansa saboda mutum ne zai kiyasta wani abu da ya faru akan waɗansu kuma dalilai da suke ba ingantattu ba sau da kalami ma za karɓi wani abin nashi haka ba ruwan kwama da sha'aninsa yan suke sai masa kiyasul fasid ko ya ce amma kiyasu sahih akwai kiyasu da ke sahihi ne ya halatta fa haza min usulil adilla ko to yana daga cikin jigo a gurin usul na dalilai da ake kafa a shari'a amma wannan magana da na faɗa yanzu da wannan malam ya kawo anan kaga sai wanda ya san me ma kiyasin zai fahimce ta yanzu wanda kace kiyasin bai san me ake ne bai san ma me kiyasin ba to kaga me zaka zo kana karanta ma duk rikita shi ma ka gigita shi bai san komai ba shi da yake nema ya san me ma alwala da tsarki da wani wa duk bai ma san su ba fa kuma ka zo ka masa wani manyan abubuwa da ma shi ba ma layinsa bane gaba kida eh to shi fal qiyasu salasatu anwa'in yace shi qiyasi an kasa shi kashi uku al awwal qiyasi na farko yace qiyasul aula shine qiyasi da yake na daura abubuwa akan abin da yafi kowanne daraja da muhimmanci to wannan me ake da shi yace bi an yuqalu kamar ace kullu kamalin la yaltazamu naqasun fallahu ta'ala aula bihi muna magana da malaika yanzu anan magana ce mai girma kuma mai tsada ta manyan malaman tauhidi ina ba ta an gane kai ga jabin kamar wani yare ma akai yace duk wani kiyasi da ya dauki siffa ta kamala siffar da kuma naqasu baya shiga cikin ta to wannan irin siffar Allah ne kaɗai cancanta a dangantawa kun gane abin da ake nufi duk siffar da babu na ƙasa a ciki to Allah ake dangantawa Allah kira kansa yana ji yana gani to dan kada kake kiyasta cewa gani da ji irin naka na dan adam kake tunani da Allah haka ne to ka kaskantar da matsayin ubangiji kun gane saboda ganin ka kai yana da limit yana da iyaka yanzu ga kana zaune a nan daga an ɗauke wuta a ce ba wuta akan titin nan gaba ɗaya an dafa girif suka ji gaba ɗaya ba ka ganin komai ko hannunka ba za ka kalla ba kuma idan na hada nan abu da zazzare ba haka bane haga ashe ganinka akwai na ƙasa a cikin sa jin mu da mu ƴan adam duka akwai na ƙasa a cikin sa saboda idan abu yayi nisa ba ka jin motsin sa ko sautin sa saboda kai nisa da shi ina fata an gane haga ashe ji na dan adam da duk wani halitta mai na ƙasa ne inda yana da iyaka kuna ganewa to shi in na ubangiji babu wannan a ciki ya ce ji ne tun da ka san meye ji to amma jin Allah babu na ƙasa a ciki duk abin da ake yi Allah yana ji yana gani kuma ya san da shi kuma kowa ina ne saboda me saboda zatin Allah babu wani abu da ya kama da shi kuma zatin Allah shine madaukaki akan komai da kamala da santanta da kutuka da batsewa kuna ganewa to yasa ba za ka kiyasta duk wani abu da zai ke da naƙasu kuma ka danganta ubangiji shi ba ba a yi duk siffar Allah da ka ji ya faɗa ƙur'ani ko manzo Allah ya faɗa a hadisi to siffar ta Allah ita cikakkiya ce ilimi na ubangiji cikakke ne ba irin ilimin dan adam bane dan haka duk ilimin dan adam ba mutum ɗaya da Allah ya bar shi yanzu a doron ƙasa a duniyan nan da yake da ilimin komai da komai babu hatta manzon Allah da kansa ya faɗa da ya zo madina ya sa mutane suna suna in za su harkar dabino ana yin kilili sai ce musu to wannan abin mai amfanin shi tunda lokacin shi babu dabino a maka bai san harkar dabino ba su kuma daga jin ya ce mai amfani kawai suka daina yin kilili kai su shekara ba a yi kilili ba sai aka bar dabino aka zo kakar dabino dabino bai yaya ba ya ce ah to ya bana ba dabino to ba kai ka ce kar aiki kilili ba ce a ai ni kun fi ni sanin duniyar ku haka ya ce musu kun fi ni sanin duniyar ku ma'ana harkar da tafi duniyar ku zai ku ta kayan ku harkar wahayi sanin tsarin Allah manzo Allah wannan shine zan kamu na fata kuna ganewa to haga annabawa Allah ne ke ba su ilimi don su shallake kowa ya zaka fi kowa a cikin al'ummar su sanin komai da komai amma gashi mun ta karanta bayani hadisul ifki na manzo da aka na Aisha kwana 40 Allah dauke wahayi manzo Allah ya san sahihanin labarin a lokacin bai sani ba ya shiga damuwa da bacin rai da shiga rashin jin daɗi kuma Allah ya ɗauke wahayi don a nuna mutane waɗansu abubuwa su ƙara girmama wanzan Allah ta salama to duk ilimin mutum a duniya ko me shi yake jin sa ilimi to Allah ya faɗa mana cewa wa faqa kullu dhi ilmin alim duk wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi yasa ka zo ka ce mutum in saboda haka wani mutum baza yana wani abu ta shi zaka koya min aiki na ba ka da gama ko take ce eh mana ai koya maka aka yi dama ka koya a zan iya koya ma ba mamaki tunda baka ka san wani ya kai maka bata rai kai kace zan koya maka mana da shi aka aife ka ai koya maka aka yi to kuma yanzu koya maka yin zama matsala a haka a wasu lokaci wasu sai an musu haka wani lokaci saboda wani da wani abu na izza da gadara dan ya samu wata yar dama ko ya zama wani kwararre a wani layi ko ya saka rigar jami'in tsaro sai ka gina cin mutuncin mutane za ka koya min aiki na ce ah shi fa kuma sauki ai ai koya maka ka zama yadda ka zama yanzu ai ina fata an gane so shi yasa siffar ubangiji suka ce duk wani abu da yake da kamala wanda na kasu baya shiga to wannan Allah ne kaɗai cancanta a danganta masa amma duk ɗan adam da Allah ya yi akwai na kasu a cikin wani abubuwan da Allah ya bashi idan Allah ya baka kaza kuma sai ya hana ka kaza saboda Allah ya duniya ne cewa mutane su haɗu gaba ɗaya sashen mu su taimaki sashi shine wani mai hikimar laraba yake cewa ya ce wai annasu bin nas min badawin wa hadirihim wa in lam yashkuru khudam yace su mutane gaba ke ɗinsu da ƴan birni da ƴan ƙauye ko ba su sani ba to kowa na yi kowa aiki kun gane kaga dan haka karka daga ɗan ƙauye idan babu ɗan ƙauye ɗan birni ba komai bane ne idan babu ɗan birni ɗan ƙauye ba komai ba ne kowa yana yi wa kowa aiki ne kowa na yi wa kowa hidima ne kisa sallah ba duniya a tafi haka a yi wane mai kuɗi wane mai ilimi wane mai ƙarfi don kowa na neman kowa a yi wane likita wane kuma ya zama tela likita ko mun iya likitancinsa zai iya zama shine tela kuma shine bakanike kuma shine injiniya na kuma shi duk zai yiwu ba zai yiwu ba yadda ake zuwa gunsa a nemi harkokin maganar kiwon lafiya dole kuma shi ma ya je maganar neman wani abu haga ashe kenan sai ka mutunta kowa sai zauna lafiya a duniya Allah ya samu dace Mm. Batun turanci eh. To shi ne, ka ganna a gurin da yake ban ganka yau, ka ban ne ba. Shi ke nan kawai ba, cikin sauƙi ma ba. Yau to shi ne, sai yake sa kama ƙala ta'ala, kamar da Allah faɗa game da kansa, ya ce wala hul masalul a'ala, fis samawati wal ardi. Duk wani misali mafi ɗaukaka da cika da kamala, to na Allah ne shi kaɗai, a sammai ko a ƙasai. amma duk wani wanda ba Allah ba siffofinsa tauyayyu ne komansa akwai na ƙasa a ciki ina fata an gane yace asani qiyasi na biyu yace shine me kasu tamsil yace bi an yuqalu sifatul khaliqi bisa sifatul makhluqi kama taqulu al mai mumathala wa hadha batil shine qiyasi na bada misali da suke cewa wai siffar Allah mahalicci irin ta ce kuma siffar halittun da shi Allah ne su ake cewa almumassala kina ka samu aqida ta irin ta mutanen faira irin masu aqidar haqiqa masu aqidar didda ba ta sunna ba to wannan shine aqidar su suna kwatanta Allah da da halittunsa da yi na fata an gane wasu daga cikin su a kokarin su kore dangantawa Allah siffa sai suka kore Allah ma gaba daya wasu kuma suka ce a tunda Allah ya faɗa siffofinsa ne to a kokarin kuma su kuma su tabbatar wa Allah siffa sai suka ba Allah siffa irin ta halittun da Allah yi haka duka su biyu sun shiga masifa to amma a sunna shine siffar da Allah faɗa wa kansa ka yadda da ita ka yi imani da ita amma kar ka suranta ta shikenan ka huta to ka sallama a haka Allah yana ji yana ji yana gani yana gani yana da hannu yana da hannaye an ba ka ce wanne iri ba na fata an gane to daga naka ga cikin masifa kuma to sune wannan yace sai kiyasi na uku yace kiyasul illa ya ce wa haza min adatu usulul al-fiqh ko yustamalu fi masail al-fiqhiyya wa hadha yaqulu fihi jumhur ahli al-ilmi qiyasi na uku shine qiyas da ake fada qiyasul illa abin da suke cewa illa malaman usulul fiqh shine haka nan kace akwai illa da Hausa ka faɗa wani ana hira suka akwai illa me yake nufi akwai matsala akwai damuwa akwai damage amma a yaren usulul fiqh illa ba wannan ake nufi ba su kuma suka ce me illa shine a dalilin da yasa ake hukuntar da wani hukunci misali Allah ya haramta almaitatu waddama wala hamul kindiri kuma wala bihi ligayri la ko duka Allah ya haramta sai Allah ya fito fa man yurra gayra bagin wala adin fala isma alai duk wanda ya shiga halin kunci na damuwa ya tsinci kansa a wani yanayin da babu wani abu da zai ce rayu sai mushe kawai gashi nan a gabansa shine last option ko ya ci mushen nan ko ya mutu to anan Allah sai ba shi dama ya ci dan ya rayu to me yasa aka halatta mar cin mushe shine dan kada ya mutu kuna ganewa to wannan shine illa din ma'ana shine dalilin da aka aka halatta mar ya cin mushe ya shiga larurin da in bai ci mushen ba mutuwa zai yi to dan wani abu ya zo ya faru sai malamai su kalli abin misali duk abin shafi jini mutum ba shi da lafiya a ɗauki jinin wannan a saka wannan eh a asali ai haram ne a asali haram ne mana jinin wani ƙasa gani to amma me yasa za a mar haka dan in ba saka mar ba zai mutu to tunda Allah ya halatta waɗancan abubuwa dan a ceci ran wani to ya halatta kina ɗauki jinin wani a saka wani dan ya rayu a zamanin manzon Allah babu wannan hukuncin ai to irin wani yake to kiyasi suka kalli menene illar da ta sa aka halatta mutum ya ci mushe shi dan a ceci rayuwar dan adam kar ya mutu to duk wani abu da zai zo da a ceci rayuwar dan adam ko da abin yana da alaka da haramci to za a sahale shi a lokacin dan a rayar da a ceci rayuwar wani ya rayu kuna ga shine fa mana tsurra ai sai Allah ce gaira bagin wala adin fala isma alaihi an ya'kulu hadhihi al-ashya al-mazkura ina fata ana ganewa menene illa a gurin haramta giya tana kawar da hankali shi ne asimin abin da Allah hana a shagiya ko tana cire hankalin mutum to yanzu duk wani abu da mutum zai amfani da shi ya cire masa hankali ana ba shi hukuncin giya ko da ba ruwan giya ba ne hakan kace giya yanzu a hausa me ake ɗauka giya a da ruwanta ko burkutu ko ta kwalba ko ta wane ne kawai da ruwan giya to yanzu tabar wiwi fa ta zama giya saboda me in mutum ya sha yana fita a hankalinsa kamar da wanda ya sha ruwan giya ke fita a hankalinsa zai shaƙi wani abu a hancinsa ya shaƙa eh ya shaƙi wani abu sai fi da shi hankalinsa ba sha ya yi hayaƙi ya busa ba ba kurɓaye ba ya shaƙi wani koken ɗinsa ko wata madarar wani bala'insa ko wani sukuda wani abubuwan su da na mayansu sai ya sha sai hankalin ke tsauce zai ɗauki wata ƙwaya sai ya sha saboda me ta harba shi da mara ke rika shi yanzu sarki ne shi yanzu babban mutum ne shi yanzu baya jin damuwa har ya fita hankalinsa normal ɗinsa da Allah ya yi shi to duka wannan abin sai aka ba shi matsayin shi ma ya zama giya saboda abin da ya sa aka haramta giya shine fitar da hankalin mutum a jikinsa na fata kuna ganewa to wani yake cewa qiyasul illa to wannan duk malaman usul fiqh suna amfani da shi dan a cicciro hukuncin wasu awar suke faruwa wanda a zamanin manzon Allah wala Allah babu abin to amma yanzu kuma gashi ya zo ya faru to sai a yi masa hukunci lura da waɗansu hukunce-hukunce da aka sauka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa qiyasi kaga wannan kuma dole sai an yi tafiya da shi kenan ko to in wannan ne kaga babu laifi a cikin sa wannan addini ne ma gaba daya to wannan shine abin da ake nufi kuma babin ya kare ko to sai satin Allah sa muna raye kuma sai mu ci gaba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi